أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله yana ɗaukar hankali ne a صلى gaban الله shi da عليه masu وسلم ɗaukar وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بكتاب الله الدين يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله يوم zamu zama na shirin insha Allah tabaraka wa ta'ala muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafe mu a cikin sa ya buɗe kirazan mu ya sa fata a cikin harsunan mu tare da ganewa da fahimta a cikin kwakwalen mu da zukatan mu da ba mu ikon fa'idantar abin da muka ji a ciki na fa'ida da sautuwa akan abin da muka ji an kautar da mu a kanta arzon maza Allah sallallahu alaihi wa sallam sakin mahadarin damu na yau shine annabawan bani Isra'ila idan ya ce bani Isra'ila ana nufin ƴaƴan annabin Allah Isra'ilu ma'ana Yaqub san Ishaq dan annabi Ibrahim alaihi salam shi ne isra'ilu kuma shi ake kira da yaƙubu kuma jika ne na annabi ibrahim alaihi salam wannan bawan allah mai girma tun kafin a haifi babansa allah ya ce za a haife shi saboda girman da allah ta baraka wata ala ya shi kuma tun kafin a haifi babansa aka ce za a haife shi kuma zai zama annabi kuma zai zama mutumin kirki Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa basharnahu wa wa basharna hadi ishaq wa min wara ishaq yaqub mun mata bishara za ta haifi annabi ishaq kuma in ta haifi annabi ishaq kuma shi kuma zai haifi annabi yaqub a wurin da Allah tabaraka wa ta'ala yace mun mata bishara da ishaq da yaqub yace wa kullum da Allah na biya kullum na sunan mun sani shi annabi ne a magana ita ga yace wa bashar lahu bi ita haka nabiyan min salihin ne masa bishara zai aika da ita ku kuma in ya aike shi zai zama annabi kuma salihi kamar yadda kan kamar da idan da manta ba zuriya da harshen annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda muke biye da shi tun lokacin ba kowa ba komai daga Allah sun hakan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna shekarun dubban miliyoyi yana yi wa Allah ibada san da ba kowa sai shi har lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya nufin ya halarci halitta ya halarci su daga hasken annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda bayanin da ya gabata a zaman zaman da muka yi da azuwar nan aka samar da annabi adamu wanda daga annabi adamu kuma zuriya ta wato ta yadu ta kuma shiga ko'ina daga annabi adamu nan zuwa annabi shi zuwa annabi idris har zuwa annabi nuhu kafin zuwa annabi nuhu duniya ta zama duniya a hadda sarauta hadda mulki hadda kabilu hadda garuruka amma saboda dalilin kafin cewa Allah da shirewa Allah da sabawa annabin Allah tabaraka wa ta'ala annabi na farko manzo na farko daga cikin manzannin Allah tabaraka wa ta'ala annabi nuhu kafin ce maka da aka yi da Allah ya fushi da duniya ga baki ɗaya halakar da ita ya zama da ba kowa sai annabi nuhu sai zuriyarsa Allah ya ce daga nan muka ɗauko wani sabon shafi wanda Allah zuriyarsa wa hukul bakira muka sanya zuriyar annabi nuhu kuma su ne za su saura a duniya to daga ɗaya zuriyar annabi nuhu kuma ta taso daga kan mutum uku daga kan hamu da samu da ya fi kamar yadda muka faɗa wanda annabi ibrahim alaihi salam ya zo ne ta ƙarƙashin wato ɗan annabi nuhu samu jikarsa ne wanda daga wannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ne magana cewa mun aiko annabi Nuhu mun aiko annabi Ibrahim da ba shi ɗan kuma ba su annaba sai Allah ya haɗa su guda biyu kuma a nan da annabi Nuhu da annabi Ibrahim sai ce wa da Allah fi zubati mun nubuwata wal kitab sai su biyun nan to yanzu annabta ta koma a cikin su ta koma a cikin su da da alqur'ani da na littafin da Allah zai saukar da annabta da Allah zai bayar to daga kai su tun da Allah ya riga ya yi wa annabi Nuhu alƙawarin cewa wa Allah ya rika mu da yake shi ko da sai sai ya haifa ba akwai samu da ya fusu da hamu shi kuma annabi ya zo ne su samu kawai to ta sauran ma Allah ba zai yanke ba tun da ya riga ya alƙawarin jira a nan zan ya ci gaba. Ko da ya kunzumin annabawa ga baki ɗaya sun fita ya annabi Ibrahim daga lokacin da shi kuma ya zo duniya Allah ta baraka wa ta'ala ya ce ya sanya annabta a cikin zuriyarsa. To amma akan samu ɗaiɗaiku na annabawa waɗanda a zamanin annabi Ibrahim ne ko bayan zamanin annabi Ibrahim amma ba daga zuriyar annabi Ibrahim shi ba. amma annabawan manzo Isra'ila wanda su suka fi yawa a cikin annabawan nan kamar da zamu gina gaba dubu ɗari da ashirin da hudu nan sama da dubu ɗari da su zure a cikin wannan annabawan wannan saka Allah tabaraka wa ta'ala yana girmama waɗannan annabawa guda biyu Isa ya ce mun sanya annabta a jiran su annabu wata wani kitab annabta da littafi daga cikin jiri Allah ta baraka wa ta'ala yake sun rabu biyu dalilin mutudin amma wa kafirin min ba su da a cikin su akwai mutumin kirki akwai kuma masu kai da yawa lokacin da Allah ta baraka wa ta'ala yake wato sai ke magana da annabi Ibrahim ta inni ja'iduka lin-nasi imama zai sanya ka zama jagora a cikin mutane abinda annabi Ibrahim ya roƙa kana wa min zuriyati ya Allah jagoranci da kai sa a kai Najeriya ta mata jagoran jagoranci. Allah ce na zartar amma da shari la ya zalu a hadiya a zalimi mutumin da ba na kirki ba mutumin da ba na Allah ba to ba zai gaji wannan jagoranci naka ba tun daga wannan lokaci ya zama na zaɓaɓɓun ƴaƴan annabi Ibrahim Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna cewa gaba shi ɗaya mutum kirki ne da baki ɗayansu kamar da zamu ji nan gaba da yake cewa wa min aba'i wa zuriyati wa ishwani wa sabainahu wa hadainahu ila siratil mustaqim da zuriyarsu da iyayensu iyayensu da zuriyarsu da ɗan uwansu jinna da su malamai suka ce sai Allah yana magana annabawa yake ishtibali to annabta ake da mana dukkan su annabawa ne tun da ya ce kullum da sani wa kullum wa zanna alal alamin dukkan su mutanen kirki ne dukkan su sun kowa a duniya ayan alim ibrahim Allah yake wannan shira ne kuma ke gaba shi ɗaya kuma wanda ba mutum shi ne ce wala wasu yanku da na samu wani mushriki a cikin su la abi da an ma kanu ya mai abin da suke da na rusa shi to Allah bai rusa ba alama bai rusa ba shi ne mutanen kirki ne su gaba shi ɗaya su alim ibrahim kamar da muka faɗa da shi a kan shi zancen ya kwana inda shi ne nasarar mazala sallallahu alaihi wa sallama sake tare da shi daga kan annabi ibrahim zuwa annabi musa allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun aiko annabi musa amma yaushe muka aiko shi ce min ba'di ma a halakalar qurunul ula bayan mun halakar da zamuna masu yau na farko tsakanin annabi Ibrahim da annabi Musa an yi annabawa da yawa wanda a nan ne wasu da ni Isra'ila ne ko kuma ba ni Isra'ila ba misali annabi Lutu shi zamani dai ma suka da annabi Ibrahim dan ko annabi sai ke zama annabi Ibrahim domin dan ko annabi Ibrahim ne ya haife shi wasu ke ce a kai ne saboda shi haranan guda biyu shi alai bayan mu da mun magana akan nasabarsa amma harana musa a haruna wanda idan da ake wasu dangana da harana ko rawana to ala ayi halin wasu ce a shi harana shi ne kakansu shi ne ya haifi tariku da rawa da tariku ya haifi annabi ibrahim shi kuma rawa ne ya haifi annabi hudu to ala'ayi annabi hudu ba daga cikin ya'ya ko zuriya annabi ibrahim shi dan uwa ne ta bangaren iyayen annabi ibrahim an yi annabi hudu bayan shi allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya faɗa cewa lokacin ibn kalam ma aka zana huwa ma ya budu da min dunin lahi wa hamla lahu ishtihaqa wayarku lokacin da annabi ibrahim ya hakura ya bar iyayensa ya bar kakanninsa ya bar gidansu ya kawai ce mutanensa saboda allah ya ce ni za su bin ilari zan tafi wajen ubangiji allah tabaraka wa ta'ala na tabbatar allah zai kama hannuna zai shirye da ni allah ya ce to domin ga ya bar iyayensa ya bar danginsa saboda mu sai muka taro shi muka tare shi kuma wa hamza da hudu su haka waya ko muka ba shi annabi ita haka da yaƙo wanda kowannen su ba shi annabta. To, kasancewa an Ibrahim ya baro Firaki ya dawo Sham don bauta Allah ta baraka wa ta'ala Allah ya ba shi annabi Ismail shi ne ɗansa na farko wanda ya haifa da matarsa Hajaru. Bayan shekara ashirin ko goma sha biyar duka tsakanin malamai da haihuwar annabi Ismail aka haifi annabi Ismail. bayan da annabi ta haka ya girma hanyoyin aure daga cikin wato ɗan wato annabi lubu ya aura daga ita ce ta haifi ita kuma wato annabi yaƙubu wanda annabi yaƙubu din nan shi ne allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi wato annabi ne wanda yake mai girma wanda ya dinka fitar da annabawa ta ƙarƙashinsa Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ƴaƴa da yawa daga cikin ƴaƴansa akwai lawi wanda lawin nan shine kaka daga cikin kakannin annabi Musa daga cikin ƴaƴansa akwai Yusuf akwai Binyamin akwai Yahuza yana da kusan sa guda goma din maza ban da mata wanda yake da su to Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya annabi Ishaq da annabi Yaqub ɗansa dukkan su waɗannan sun zama annabawa amma bayan rasuwar annabi Ibrahim kuma annabi Ibrahim matan da sun riga shi rasuwa Hajjar ta fara rasuwa sannan Sara Sara ta rasu sannan ya auri wata mace daga Kan'anawa ta haifa masa 'ya'ya shida wanda daga cikin ƴaƴan shidan nan kuma an sake samun zuriya ta annabawa ba ta annabi Isaka da annabi Isma'ila kawai ba domin annabi Ibrahim ba wanda Isaka da Isma'ila kawai ya haifa ba ƴaƴa takwas ya haifa wasu ce masu kai goma tare da sai ta haifa Hajar ta haifa ta haifa ɗaya annabi Isma'ila annabi Isma'il ya zana tare da uwarsa a nan wato maka sannan aka binne shi a hijiru da aka binne shi a hijiri shi ma da ya rubutu aka binne shi da kisa hijiri Ismail har yanzu a cikin halin da shi domin kusan tsakanin mukamin Ibrahim da kofar Ka'aba an ce kadarin annabi sama da cikin da wani abu ne a nan wajen inda ake wannan da zara duk kadarin annabawa ne a wani to annabi ya kuma alaihi salam ya haifi 'ya'yansa wanda daga ciki in an manta da kisa kowa ba za a manta ta annabi Yusuf ba. Annabi Yusuf Allah ya sanya shi daga zuriyar annabi Ibrahim. Allah tabaraka wa ta'ala yana magana akan girma annabi Ibrahim yana cewa wa hamla lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuha hadaina min qabl wa min zurriyyatihi داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك من المسلم وزكريا ويحيى وعيسى وبلال كل من الصالحين واسماعيل ويسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالم. أنا الله تبارك وتعالى هنا مجال النبي ابراهيم ne amma sun shigo su annabi nuhu saboda tare shi domin ya yi maganar yadda annabi ibrahim ya yi jayayya ga lamarudu akan samuwar allah da kaɗai da allah insha Allah tabaraka wa ta'ala yace wa hajahu kan mutanen sa sun muka muhajati ma za su yi jayayya da shi sun yi musu da shi akan cewa don ne zai ce akwai Allah don ne zai ce Allah ɗaya ne ya gaya musu a ƙarshe har ce ce mata suna ji mafi tsoron kamar yadda muka faɗa a nasoshin baya kullum kafirin sai wai gunki zai ba wani abu in ka taɓa gunki a ya ce a wala a samun masu shigo da biyu illa an yi sha'ar bi shi'a in dai ba tsoron gunki in ko ga wani abu ya same ni na san ubangiji zai nufin wani abu same ni kuma in yi same ni na san ba daga wajen gunki bai daga Allah ha yace to muhajir yace wa kai a kamun masu shirku da biyu ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بلم ان كنتم تعلمون جميل da kuma waye ya kamata a ce ba daidai yake ba ni da yake bauta wa Allah ba da ku da yake bauta wa Allah wannan jaye da nan Ibrahim ta kayyade da Allah har Allah ya ce ga Ibrahim yayi ka duka wuce da hajjina Ibrahim Allah ko to shi ne Allah ya bashi wa'annan darajoji yake fadin cewa sai yana magana da Ibrahim sai ce wa nu'an hadaina min qabl da annabi nuhu ma shi na mun shi duk wata hanzuwa annabi Ibrahim to Allah ne sai farla da hikima da aka ba annabi Ibrahim ne ya kawo ta annabi nuhu aka ce ai uban sa sai ana ma ce dari to dan an ce dan wa da ne ma ai to a cikin kiranin take to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa min zuriyatihi daga zuriyarsa ta shi kan nan waye magana nan ibrahim ake aka kawo magana annabi nuhu to ta nuhu ake nufi ko kuwa ta ibrahim din ake nufi saboda su ƙa'idar larabci ne addamir ila yahudi ila akarabin mazkur duk inda aka yi namiri to wanda aka bar a baya baya na kusa sunan baya namirin nan ya shi na annabi nuhu ne suka ce na farko annabi nuhu ne kusa da namirin sannan kuma akwai magana guda biyu da Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo cewa wa Isma'ila wal Yasa'a wa Yunusa kai ce wa Luda wa Yunusa wa Luda annabi Yunus annabi Ludu kowa ya fahimci cewa ba dan annabi Ibrahim bane amma Allah ya ce wa min zuriyatihi dan jinka ne na annabi Ludu to tunda jika ne na annabi nuhu a shirya aka cewa min zuriyati da annabi ibrahim ake nufi ba tunda da kariya ba a kawo annabi nuhu ba annabi nuhu ba to za a iya fahimta cewa ɗayan annabi ibrahim kawai ake ba to amma faɗin annabi nuhu ya sa an fahimci cewa a'a ɗayan annabi nuhu ake nufi wani nuka shi ma yuni ba ɗayan annabi ibrahim ba ne domin ta zuriyar karu yake ba ta zuriyar karu ku da yake sai da aka ba su haɗa dangantaka da Ibrahim baya cikin ƴaƴan Annabi Ibrahim. To amma wasu ma suka ce a ai Allah da barka wa ta'ala yana ta dalili idan mutane waɗanda suka fi yawa da su ake magana. Tun da ƴaƴan Annabi Ibrahim sun fi yawa to har shi ma lobin ya shiga ciki duk shi wani wuri ya shige suka yawan Annabi Ibrahim tun da Allah da barka wa ta'ala yana cewa wasu bil mala'ikatu kulluhum ajma'un illa iblisa ya sanya iblis bayan baya cikin aljanna baya cikin mala'iku aka sanya cikin mala'iku da misalai da cewa an kuntum shahada idan haka ya kuma mutum ta da gani ma ta gudu mai daji قالوا لا أبد إلا هكا وإلى آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسرائيل وإسحاق ويعقوب فكان إسماعيل ما أبنت بني ما أبن يعقوب بني فلم يكن بني أما الله تبارك وتعالى يسمي أشياء جديدة sai da suka ce wani zuri ɗin nan suna nuna wasu ƴaƴan annabi ibrahim ne alayi halin ko ya annabi ibrahim ne ko ya annabi ibrahim za su ƴaƴan annabi ibrahim ƴaƴan annabi ibrahim tun da ƴaƴan mutum sai yanzu Allah tabaraka wa ta'ala ce wanda Allah zai da umul mashi idan mun lura a cikin wannan sunaye da Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo malamai suka ce Allah ya kawo annabi Isa وإسماعيل وليساء ويونس ولوطا كم بعد يبقى شوى وزكريا ويحيى وإيسى وإلياس إيسى وإلياس الذي إيسى لا يدعوها ولا جريش أما الله يا جل ناشد أن إبراهيم شوى هنا بسم ذريعة النبي إبراهيم أشوف annabawa ƴaƴan ƴaƴan su mata ƴaƴan su ba kamar yadda wani balarabi ke cewa ba banu na banu a bana ina wa bana tuna banu hunna a bana rijal a ba'ibi ko a jari wani balarabi ya ce mu ƴaƴan mu su ne ƴaƴan da ƴaƴan mu maza suka haifa amma ƴaƴan mu mata ƴaƴan da suka haifa maza iyayen su suka ne kyan mu san su ba ma'ana ɗan ƴarka mace ba ruwanka da shi ba abin da kuka haɗa da shi saboda yana da uba yana da kakanni yana da dangin sa gaba shi da ba ma a danganta ka da shi amma in annabi ne mutum to ƴaƴan ƴarsa mace to ƴaƴan sa ne shi ta wato sai da hakan da sai da hakan sai da alaihi wasallam suka zama ƴaƴa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har da cewa ba uban su ya haifa ba sai ya haifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kallo sai da hakan ne shi inna ibni hadha sayyidi sannan nawa shugaba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wata surukutaka da wata dangantaka a ranar alkiyama za ta yanki amma ban da surukutaka duk wanda ya danganta da ita surukutaka to muna haɗe duniyar da lahiyar fito da haka ga dangantakar isa da annabi ibrahim shi ya tabbatar da dangantakar sai na hasan da sai na husaini da annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma a nan in mun duba cikin annabawa nan allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi annabi guda goma sha takwas a cikin wannan aya malamai sun yi maganganu akan annabawa annabawan nan hadisi ya ce annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu amma ba da iya kama sunan su ba da iya cewa da wani da wani malamai sun kake baki a alkur'ani an faɗi annabi ashirin da biyar an faɗi annabi ashirin da biyar wanda an kake baki a kansu amma akwai annabawan da ba a kake baki a kansu ba cewa wannan ba annabawa ba ne su ne guda uku ɗaya an faɗi sunan biyu an faɗi sunan shi ɗaya ba a faɗi sunan shi ba Lukuman da Zulkan ne su wani duk an faɗi sunan su malamai sun yi sabanin cewa annabawa ne ko ba annaba Lukuman da wasu kandaru mai sa'an da an kashe ba annabawa ba ne amma Hijiru shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai faɗi sunansa ba sahiba wa guda abdin min ibadina aka ina guda wa sun yi lawa allamnahu min ladina ilma ba ga sunansa a littafai a riwaya aka samu sunansa khidru su suka ce wal qurbu fil khidr shahirun min jari sabani ma a cikin khidru ya tabbata cewa nabiyu ne aw mursal annabi ne ko kuma zo yake wasila bane wani suka fito wani shi ma gidan su daya da lukman da dukkanin bayan Allah ne kawai tsara amma guda ashirin da biyar su ne wanda Allah ya kama sunan su ya tabbatar da annabin su kuma duk wanda ya yi wato mutum kwaya ɗaya a ciki ya kafarta kamar ya faɗa a wannan ayar mun samu guda wato sha takwas ya faɗi hudu a sama cewa وتلك وجدنا آتنا إبراهيم على قومنا فوزا لا تمنى شاء على إبراهيم أن بطيشي وشيوا وحمنا له إسحاق ويعقوب kaga shi ma wannan an faɗi uku kenan cewa wa nuhan hadaina min qablu annabi nuh shine na hudu to amma daga ta mun ce ya wuda daga nan har zuwa yunusa wa duka sha hudu kenan to in ka kira na an faɗi annabi goma sha takwas goma sha takwas wanda ba a faɗa ba su ne guda bakwai shi ne annabi adamu annabi shisu annabi idrisu annabi shu'aibu annabi wato hudu da salihu sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam su ne kadai ba a faɗa ba a wannan ayar saboda ta ɗan kaɗa ko wancan bakwai ka haɗa da goma sha takwas sun zama ashirin da biyar. Wannan su ne wani annabawan da malamai suka yi ittifaki cewa kowannen su annabi ne kuma musulmi ne saboda haka idan kai mutum kwaya ɗaya a cikin su kamar kayi mutum da baki ɗaya ne a cikin waɗannan annabawa Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an saukar da littafai wato ɗari da hudu Allah ya saukar da littafi ɗari da hudu an ba annabi Adamu goma a cikin ɗari da hudu ɗin nan an ba annabi shisu guda talatin an ba idrisu guda hamsin an ba ibrahim goma an ba annabi dawuda a taura a zabura an ba annabi musa a taura an ba annabi isa linjila an ba annabi mu shugabanmu sallallahu alaihi wa sallam a alqur'ani wannan shi ne guda ɗari da hudu sai ta hadu da mai magana sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah sallan ta fai hamsin talatin goma ya kike ne magana ce kulluha amsalan kulluha amsalan yake gaba shi ɗayan su misalai ne a ciki ba amru ba na hayo wanda ka san hadisi kudusi ka san hadisi kudusi gaba shi ɗayan sa sai wa'azi sai kaɗaitarwa sai tsoratarwa amma ba umarni da hayo yana daga cikin mubayyizat na hadisi kudusi ma'ana abin da ake cewa hadisi kudusi hadisin da mazala ya ce Allah ya faɗa ko da shi alƙur'ani ne a cikin zancen da mazala yake shi da Allah jibrilu ma bai san kan da aka yi ba shi ma a bakin mazala yake ji sannan sai mazala yake Allah ya gaya min ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza daga cikin hadisan ne mazala yake cewa قال الله تعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك أنان السماء ثم استغفرت لي غفرت لك ya kai dan adam ga zunubanka za su kai kololuwar sama saboda yawa ana tara su daga sama sai cikin su ya kai sama sannan ka nemi gafara ta zan gafarta yana cewa ya kai dan adam da wato za ka zo min da adadin kwayar kasa ta duniya sai sun zuban amma a cikin abincika cikin zunuban nan da baki ɗaya babu shirka ko ɗaya ka zo mu kai min shirka da kowa ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ni kuma zan zuba da misalin wani na gafara to dole ne su ne hadisi kursi wanda wa'azi ne kamar da manzon sallallahu alaihi wasallam kullu ha amsala yanzu a sakin kuci masu ba da dinnan ba amur ba na hayi sai dai wa'azi sai dai wa'azi zance iri iri saboda sun canja wancan sun waka ta sun kawo wani abu daban-daban to kawai kowa zama yake a gida ya tsaro yau mai zai faɗa idan ya gama su sauraron marasa aiki yi sun fi yawa saurannan wa'azin na marasa aiki yi ne idan ya gana mata ne masu yawan faɗa da mazansu saurannan wa'azin nan su ne duk randa ya ga shi ya fi yawa a wato majami'ar tashi to shi yake zama ya tsara amma babu wani abu da zai gudu min Allah babu wata shirya daga Allah da take zo muku akan wani to amma alqur'ani shi ne haɗe abubuwa guda kusan bakwai ya yi wa'azin ya yi nasihar ya ba da kissa ya yi alkawari ya yi umarni ya yi hari duk ya ba a yi faɗin narko da alkur'ani shi ya kawo wannan amma in ba shi da babu littafin da ya haɗe waɗannan abubuwa sai dai wa'azi kawai da washi ɗaya shi ta yanzu wani littafi da aka buga da kaɗan littafi ake cewa da shi ga kura ba wasan da mura ba ce a wai don wa'azi ne kai a cikin shiga shi aka samu zabura in ka karanta sai ka ji kamar ba za ka iya tashi ba saboda wa'azin sai ka gaba abin da aka ba a gaya ma ba na cewa karkace ka ina mamakin wanda ya tabbatar da mutuwa ya ake yin shi bacci ina mamakin wanda ya tabbatar da hisabi ya ake yin shi dariya irin maganganun shi da ke cikinsu wato yanzu za kullum dai za a nuna ma cewa ka ciyayi kanka wa'azi ne to yanzu su ne abin da ya shafi su waɗannan littafai guda ɗari da hudu wanda magana suna nan su lama ya faɗi tsarin yadda suke da irin yadda suka tafi a kai Allah ta zara kuma ta'ala an gaba wannan ya ce ya ba da labarin wasu kuma ba da labarin su kaga ya ce in ba a ji ma a halakar alƙorunin hura بصائر للناس أولا إيشي ثم أرسلنا بسم الله كثرة من أيكو والجنة مجهري ولا النابو ولا ولا ولا ثم ما جاءهم من الرسول كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا يكي داخل الأجل ولا يزو ولا يزو أما شو ولا يزو أحريك إيش شو ولا يزو أحريك إيش مو كما إنه بكي هو إيش وكما هو إنا حتى أجعلنا أحادي جنون ما يدسوا لأبالي كوش جيرا ba kowa ne kun su ba Allah tabaraka wa ta'ala yakan yi ishara cewa mun yi al'ummar wani annabi yayi kaza yayi kaza yayi kaza alaka irin malaikun bani isra'ila da Musa su da nabi lahu asrana ma da kan mukatu da bin Allah cikin tarihin nabiyin annabin su Allah ya faɗe shi a nan ba ya yi yana daga cikin annabawan da Allah ya ɗoye sunayen su domin azumatan nan duk shafi ɗin da za a yi to babu wanda ya san hakika inda Allah tabaraka wa ta'ala shi san guda nawa akai amma ya ce mu yi da yawa kuma wasu su gaya muku wasu ko ba mu gaya muku ba to amma jinnin su wanda aka faɗa din jinnin su duk suna cikin bani Isra'ila kamar da na fara faɗa annabi Isaka ya haifi annabi Yakubu kafin shi ma ya haifi wani ake kira sai wanda kamar da malaman tarihi suke faɗa cewa annabi ya kuma shi sirrin Allah ya shiga da shi sirrin da yake jikin annabi Isaka wanda ya ɗauko daga annabi Ibrahim to yana jikin annabi ya ko da dai wannan sirrin ba shi ne wanda yake ɗauke da hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan shi ne annabi Isma'il ya ɗauke shi domin kamar da faɗa cewa tsakanin annabi Isma'il da annabi Isaka an samu ne shekara ashirin alai ta shi yana da nufin a maka ya kama harkokinsa na rayuwa sannan aka haifi ma annabi shaka bayan an haifi annabi shaka shi ne ya haifi ya kuma da uwansa to shi ne wata rana kamar yadda malaman tarihi suke faɗa cewa lokacin da annabi ya isa haka ya manyanta muna kauce wa yawan faɗin shekaru saboda su kansu malaman tarihi ba su yi tubaji a kan shekaru ba za ka je magana a kan shekara kusan magana biyar ko shida wani ya ce ɗari biyu wani ya ce ɗari kaza wani ya ce ɗari da kaza wani babu tabbataccen magana a cikin yawan shekaru bayan ya da cijanci kwarai da cijanci kaka sa irin lamari na tsufa ya same shi na cewa da ji da gani in mutum ya tsufa sosai to da ji da gani suna da guwa tare da shi. Ku zai yana shi wannan ɗan gata ne al'ada kan gata ba ka kuma shi da biyayya ba sai dai gatan kawai shi kuma wanda yake da biyayya ba nan ne zama dan gata shi ne dan leda a gidan mu to annabi yakubu shi ne dan shi ne wato mai biyayya shi kuma yusuf dan wani shi ne dan gata to nan da annabi isa ya ga cewa girma ya fara zo masa sai ya fara tunanin a cikin ƴaƴan nan nasa je musu addu'a zaɓi wani tsaya sirrin da ya ɗauka daga babansa ya addu'a ya danka masa wannan sirri irin addu'a da annabi adam ya yi wa shi su irin wata kuma shi su ya wa ayansa har zuwa annabi ya yi su sai ce to amma ita wannan addu'a ba a yin ta haka nan kawai domin idan ta yana son ya albarka a wajen ubansa ko hidima zai masa in yi masa hidima sai ya albarka amma idan ya tsaya mujarradin an yi dan wani ne an yi wani ne ya aje ne to yana kallo wasu daga nesa wasu kanshi abin da suke da sirrin na uba su da zai wannan ya faru maulan bushe ibrahim ya tarjar lahu ta'ala anu a cikin ƴaƴansa akwai sai yi mamu shi ma ya fashi Allah ya ƙara masa rahama wata rana wani shakin mai kuɗi daga nan Najeriya sai ya kai wa shi ibrahim ziyara da daɗewa sai da wani mutane sai yawa da fakirai sarka an taru da zakirai har da shi kuma da kansu gana gana haka da gana sai samu wata yake ba ce sai da mutane abin da gani yawa shi da gani yawa sai ta fita daga waje sai ya kama rabon kuɗi ya kama rabon kuɗi ya kama rabon kuɗi duk wanda suke ne suka taso da wani ɗan Najeriya sai yana rabon kuɗi da yaji an taru da yawa sai dumbuzo da yawa sai dan tsawon sai ta kiro da rama musu shi kuma sai shi gaske in sai da yawan yin an shi suna nan su kuma a lokacin ba ku bandala yanzu wanda ba Allah ya gama ganawa da shi a aka sallame shi ya fita sai shi ke zuwa mun sai kar zan shi shi shi wannan hayani da kake ji a waje wannan da ya fita shi ne bi san adadin sai zaga ake rabawa suna kawowa hannun kai musu addu'a su albarka su kuɗi don yin ƴaƴanka sama da kuɗi su in za ka yi addu'a yi mai kuɗin zai zo ya daga sai ce kana can ka yi irin nashi da yake sai ya ce to kar ka dinga kallo na ababanka ka zama ɗaya daga cikin waɗancan sai ka samu abin da suka samu amma in kana kallo na ababanka ka haye mu ko da shi in ce ka yi ka kira in an kawo abinci ka riga ni sa hannu to to ya ka ce iya wannan za ka samu kawai yake sai dai ka zama irin su kallon za ka samu abin da suka faru to da ya zama kuwa a shekarar da zai wafati ma wato sama da mutum ɗari biyu ne biya wa aikin hajji daga kauna a shekarar da zai wafati ma sama da mutum ɗari biyar in fact ma ya tura su kafin su dawo da yau ya tura su ya tare jirgi guda sanar gotarin duk shi ɗauki nauyin suka tafi da a shekara saboda ya ɗauki wasu nasiha ta cewa bari ya dawo almajiri can ta gariya in an ce a ɗauko ruwa to da shi za a zuga a ɗauko an ce a yi shara da shi za a zuga duk abin da aka ce almajirai ne da shi na da su amma kana ganin almajirai da ban kai ɗani idan sai share da nuka na da a to sai annabi ita haka sai cewa sai zan ma addu'a amma ba zan ba ita ba sai ta min hidima yace ne kake so in ma yace ka tafi daji kai farauta ka samu dabba ka farauto ta ka yanka ta ka ɗauko hantar ka gasa ka kawo shi don nashi in kuma ma'aza malaman gari sun ce a shefe a sirri ya gaya maka wannan magana a shekowar ita kuma suna ji daga bayan daji ita kuma Allah sun yi mata ta fi kan annabi a kuma sai wanda ya ɗauka ya farauta sai shi da daji sai ta kira wanda ta fito ita kuma ta ce ka ji abin da baban ka yake in yi riga ya masa nan adda to ka shiri ka zama ɗan shiya saboda haka nemi ko kai ka tafi farauta je ka ka samu tunkiya cikin tumakin gidan nan ka yanka idan ka yanka ka je maza ka daso masa hanta ka kawo masa kuma kai miliya irin tashi sai ce to yana ne zai yi samu tukiya yanka ya ta kamun wanda ya dawo ya gashe hanta ya zo ya kawo uban to an ce shi wacce yana da gashi a jikinsa sai ya ma gashin tuki da yanka sai ce ba maza na dawo sai ce a kan ne ba sai ce ba ka ce in je in yi gwamnati a haka ce ka dawo saboda ya fahimci miliyan ba shi ba ne kuma an yi sauri a abin kuma ƙanshin yancan ya bambanta da ƙanshin wannan ko da zai sarki zan baya gare su kuma da suna da hankali to amma abin da kuma ya yi ji haike shi sai da ya ji a wancan ba kowa ana yake ba kowa kuma sirri ne ba wanda ya sani ce shi to wanda shi ya danna wancan shakunsa ya ce har da shi gasa na kawo ma na gasa ya shi ka shi ke yanzu ya ci ya ce ba sai ya mutu ya shafa sai ya ji jikinsa da gashi sai kare yadda saboda uwar ta gaya mai haka sai kare yadda shi ke nan ya ce sha ruwa ya fito ne addu'a tare da wani huduri sai abin da na gada da addu'ar da mahaifi na mun duk Allah ya mai da akanka duk zai na da Allah zai fita sala a Allah saka fita wajen ka Allah ya ma kaza Allah ya ma kaza Allah ya ma kaza malaiku duk sun ce wai suna amin domin Allah ma aka yi shirya saboda haka aka turo malaiku ɗan amin aka yi aka gama sai iya ta fito ka shiga haɗari shawarar zan ba ka tabbatar nan in ɗan uwan ka ya dawo samu labari to kashe ka zo shi kenan kuma ta tsara maka ta ce in kana son kar ya kama ka kar kai gudu da rana duk inda gari ya waye ma to ka kwanta kai bacci da magariba ta yi ka tashi da garin ka gudu kar ka tsaya ka dinga gudu har sai alfajir ya gudu sai shi to shi ke har shi wannan yana zuwa can kusa da magariba sai ga shi ya dawo ya bana dawo daga ina sai daga farauta me dai a farauta ya ce ba ka ce ka zai sahaba ana ta abin da ya hau yake dan uwanka ya riga ka kwaya ɗaya ce kuma an ba shi ita ce nan an ba shi kuma ba kaura sai ce mai bari ta aika ji kaji kaji ina da san bazar da muka dan uwanka ya ji saboda haka ya riga ka ya zo duk addu'a da nake shirin zan maka to na maka saboda haka kai sai dai ka zo amma addu'a Allah ya baka wayewa Allah ya baka ci gaba Allah ya baka kaza Allah ta ka zama kaza ka zama kaza ke mai dawo turawa da rumawa da jamusawa duk ubanki shi ne uban turawa da rumawa da jamusawa suka ta wannan fasahar amma ba Allah ba to aka je fito dan makami ya yawo ka a gidan ya yawo ka cikin dabbobin su babu shi sai ta fitar da ya gudu sai ya bi sawunsa to duk inda suka je za su kwana gari daya shi wannan ya zo da magaraba sai da kuma gari ba zan huta shi kuma wannan ya tashi daga garin suka kwa to wannan tafiya da gari da shi aka ce masa isra'ili mai tafiyar gari saboda da gari zai gudu har kai zai yadda jeje da gudu sai dawo da kuma zai zauna can kawai don kowa a wajen sai shi kaɗai nan ya zauna kuma Allah ya sanya masa zuri'ar ta nan kuma ya yi iyali a nan ya ta haihuwa a nan har ya haifi waɗannan 'ya'ya guda goma wanda da annabi Yusuf a cikin haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ya zama shi ne uban annabawa wanda daga cikin su kamar da Allah tabaraka wa ta'ala faɗa ومدرك داود وسليمان وأيوب ويونس وموسى وهارون وإنن واتو annabawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya fita ya faɗa sun fita daga waɗannan to duk su suka dinga gangarowa domin tsakanin annabi Ibrahim da annabi Musa dama tsakanin annabi Nuhu da annabi Ibrahim kamar yadda muka da an yi annabi Hudu an yi annabi Salihu to tsakanin annabi ibrahim kuma da annabi musa an yi annabi isma'il an yi annabi ishaqa an yi annabi yaqub an yi annabi yusuf an yi annabi shu'aibu an yi annabi ayuba an yi annabi musa an yi annabi harun an yi annabi dawuda an yi annabi sulaiman da wa'annan daga cikin wa'anda Allah ya faɗa ba lalle bane zama su kenan kowannen su ya yi zamaninsa ya yi annaba wato jama'arsa wasu an ba su littafi wasu kuma sun yi aiki da littafin a taura kamar da nan gaba za mu faɗa insha Allah ta baraka wa ta'ala kowannen su malamai suka ce idan ka ji yadda Allah ta baraka wa ta'ala ya tsara su tun daga kan annabi Dawuda har ya zuwa annabi Isa aka ce ya yi musu wani irin jere idan kan yi jeren ba jeren zamani ba ne domin injinan zamani ne ba za a fara faɗin dawuda ba ba zai a fara faɗin dawuda ba kuma ya zama na wato an faɗi annabi isma'ila a kan ƙarshe ba zai a faɗa haka ba in kuma jerin shi shirifi ne ɗaukaka wanda ya wani ɗaukaka ba za a faɗi annabi dawuda a farko ba kuma a faɗi annabi musa a tafiya domin a cikin waɗannan duk da aka faɗa wato annabi musa da annabi isa sun al'adun ne mai mutum to amma annabi da'ud da annabi sulaiman da wanda aka fara faɗa da'ud al'adun ne sai da haka jerin baya nuna zamani jerin baya nuna tukuri to ne shi da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗe su kamar a barkatai haka a haka sama da ƙasa a haka sama da ƙasa a fara faɗin ta a can sama a faɗe uban a can ƙasa ne shi ma faɗin haka suka tsaya daga cikin hikimomi Allah jera su yi rukuni rukuni kamar yadda lokacin da annabi annabi sallallahu alaihi wa sallam zai je Isra'i an raba masa annabawa a sama kowane annabi akwai abin ishara da Allah yake na nuna masa wannan annabi ya ga annabi Idris ya ga annabi Zakariya da annabi Isa annabi Hayakai da annabi Isa a wuri daya ya ga annabi wa Yusuf kowanne akwai abin da ake nuna masa suka ce ya faɗi jawo da suleiman ya faɗi annabi jawo da annabi suleiman saboda su biyu a cikin wato annabawa sun yi mulki maganar mulki shi aka yi haka jawo da suleiman domin shi jawo da soja ne daga cikin sojojin ɗalusa amma lokacin da ɗalusa zai yaki da jalusa saboda rundunar yaruka da ban tsoronsu da ƙarfinsu sai dama shi kuma kalin da Allah ta baraka wata ala shi ne ya aiko shi amma a matsayin malika Allah ta baraka wata ala ya gaya wa zuciya cewa Allah ya aiko muku ɗalibin zama sarki suka ihu suka yi kawai Allah ya kula wani ko alaina yau ne za a bayi sarauta ba ɗan kowa ba ba ɗan ka ba haka da yana da ilimi yana da ilimi yana da sanin attaura yana da sanin kaza yana a shi ne zama sarki to a cikin mutanen da aka samu annabi dawuda to da zai yi yaki da zalunta sai ya saka wato abinda ake cewa ƙari ko incentive da ake ba su gani cewa duk wanda ya yi kaza za a ba shi kaza sai ɗalibin ce duk wanda ya kashe zalunta tun da ban taɓa haihuwa ba da haifi ɗaya namiji ba duk ɗaya na haifa zai zama su bishi ya aura masa ƴata kuma zan ba shi hakinci shi ke nan kowane soja ya shi ɗan mara Allah ta shi ne Allah ya ce wa katala dawuda jaluta a cikin sojojin da mara wanda ya samu nasarar kashe jaluta sai dawuda shi ke nan fa'ata wa lahu mulka wa hikimata sai Allah ya ba annabi dawuda mulki kuma ya shi hikima shi ne Allah da dama tana da ita to wannan ta da ya tashi shi kuma sai ya gadar da mulkin a wajen kansa annabi Sulaiman ne wasu Sulaiman da Dawuda shi ke nan sai kuma zai ya gaji annabi Dawuda shi ma ya zama sarki saboda haka aka haɗa Dawuda da Sulaiman a nan sannan sai aka zo maganar musiba da bala'i da imtihani da jiya sai aka kawo wa ayyuba wa yusufa sai aka annabi ayyuba da annabi yusuf annabi ayyuba ya shiga imtihani ya shiga tsananin rashin lafiya ya shiga talauci saboda mutum ne mai arzikin dabbobi amma sai dabbobin da suka kare gabanci daya mai arzikin noma su da noman sai kare gabanci daya kuma Allah ya jefe shi da rashin lafiyar da sai da kai ya bar gari ya kowa bayan ne amma yake shi da taɓin hutsawa ba duk wannan abin da ake ya tabbatar wato abu ne daga Allah yake koma wajen Allah tabaraka wa ta'ala annabi ayyuba bai ce Allah warkar da ni ba ko Allah ba na lafiya yana zaune a haka sai ka kai ya kai matsayin da baya iya tashi da zai iya zuwa wajen kama ruwa ya kama ruwa ba in abin tsugunin ka da sai dai ya yi ana masu da suke masa hidima ta ce da ita da shi saboda suna da shi suke zuwa ta shirya shi ta gyara shi ta wanke shi ta kawo mai abin alwala ya yi sallah ta kawo mai abinci ta kawo ta komai shekan ya yi ya yi rubuce shi ya kasa da nan da ya biyo ta kanta sai da mutum shi wannan san kullum maganin da zan ba shi duk wannan sai ya wuce na warkar da kaza na warkar da kaza a nan na kashe wuciyawa idan mutsaka ya wara sai farin koren abin tashi ya mata dambu ce to da yadda shi ga wannan yanzu da zama mutum shi haka da yawon shi amma kawai abin da nake so ya yi da ni ya dinga kai shi kamar ya kawai in na zo ya dinga son kai shi a ba zai zaka da shi ba zai ce to ki gaya musu sunana ko ban zo ba in ya faɗi sunana ya ko kan sun kai da kanka haka ya yi shi ke da ya yi zai yanke da ya yi sun ne da wannan wahala sai ta zo da gudu ta ce albishirin ka na samo magani ya ce ya aka ta ce ka ji ka ji wanda cibi na game da shi anya ya ce kaza ya ce kaza a yanzu an yi yana ji san shekan ya gani yana karɓa sai ya zubar da magani ya ka ji ba shi ba zan yi ba me yasa ya ce ba zan ba Allah yana irin wannan su ma suna yi manyan mutane ma suna yi saboda suna mu'amala da na ƙasa da su gwargwadon hankalinka yawa za ta nemo da abu an zata abin da ke zace ba za a yi ba ya kamata a ce ma saboda kaza sun da ba so sai a ji zama ce kawai za a yi ba to yau da ke ta sama ne ya kamata amma bayanin dalilin da ba za a yi ba to amma sai a sai lokacin da shi zama da babu su ke cewa bayani yana iya jinkiri ba lalle ya zo tare da hukunci ba kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce annabi nuhu inna min zuka wa alaka sai hakan nan annabi nuhu ya nufi da kana'ana za a tsira amma Allah ya ki gaya mata sai ran da kana'ana ya halaka aka ce inna wurin ki min ahlika sai yadda aka masa bayani ita da haka annabi ayyuba sai ki amfani da maganin ya ki gaya mata kuma shekaru ne saboda ya ce da mutu wani zai shafi ba to yanzu duk abin da nake ma ni ne nake ma kaza shi ke na yanzu kuma shi za ka da ni kaza kaza to shi ruwa na baka ba ruwa na da kai ba zan kara kula ka ta ga ta biya ta ba ta bar shi a daji mai lafiyar da ko ta shi ba ne ko ta yi nisa ta kusa zuwa gari kuma sai ta fahimta ya dawo mata yanzu wannan da na baro shi a kan mutumin da ba a isa shi ya zai ya kuma sai abin yana ya kamata ya kamata in kwanta amma shi ma an shi ma da laifinsa kaza kaza kaza kaza kamar da haka dai zuciyarta Allah ya ce inna wa jalla musabira limara wato shi an same ta tana da juriya kamar mijinta da sai ta jiyo a shekara abin da jiyo shi kuma lokacin ibadar ta yayi ta shi ba abin da ta shi hankalin ta kenan da zai guda da a yadda yake mafi an kinka shi ta zai yi kinka kansa ba saboda haka sai irin addu'an nan ta manya irin addu'an nan da Allah Ibrahim yake cewa irin mu da hali a ilami ka ai abin da Allah ne ya kawo aiki sai rabbi anni nafsi ya zurru wa anta arhamur rahimin rabbi anni nafsi ya zurru wa anta arhamur rahimin ai ne ce Allah garkar da ni ko mun ga ce Allah ka ji san halin da nake ciki ga halin da nake ciki kuma sai da wani zai san musulunci kuma sai abin da kai wani abin da kuma kai shi ke ni dai na san ka san abin da nake ciki kuma na san halin da an da amma murani ne ai shi ke Allah ya ce fa kashar na mabin min dole ya da ma ai kare ba akai nan ta ce kawai sai ga shi kamar bai taɓa yi ba ramon ma an ci ciko shi ya kumbure ya yadda gashin kama ya wancan ya marmashi nan ta ce mai kyau ya fito mutum kwanjini da kuma da kuma kuma an kawo masa kaya da riguna na aljanna na saka aka share wajen aka tafi shimfiɗa aka sa kafin ya yi nufi da aljanna ya yi sallah ya yi nafila ya koma ya haɗa ya zalla kafin matarsa ta dawo tana dawowa ta gudu yana harshen sarki a gaba kai a wajen yana kallon da jikin da kuma ta wuce ta ce kuma ta da wajen bane amma kuma ai zai ta dawo ina kallon da kawai kwace wucewa su bari zan tambayi mutum wannan ko ya san ya ga inda miji na yi ko wani ya ɗauke shi ko ya ce ya kai shi sannu ya da ku mene ne ya ce gana da Allah ya miji na na bari Allah ba da lafiya sau na zo ko ban gani shi ba ko ka ga inda aka yi shi ya ce na kika bashi ta Allah da ban shi amma na duba na duba ban gan shi ba yanzu ke duk da gidan zan gane shi mana ko kwance da wani sa ta ga shi wancan kan da aka muka auren bayi kar da shi ha sai da haka ya ce to ba kun shi ne ba kun da yadda Allah ya yi ko kuma sai ta tuba sai ta tuba ya ce a Allah ya ce kar a miki komai rantsuwan ma da ne sai na miki bulala ɗari Allah ya ce kar in ji yanzu a samu tsintsiya mai guda ɗari da ɗan buga mishi a bayan shi kenan an mishi bulala da yanzu Allah ya ce Allah ya ce mutum ne shirki ce to imtihanin da annabi Ali ya shiga sai zama yana da irin kama da imtihanin annabi Yusufa shi kuma a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe shi tun yana ɗan shekara tara ya shiga musiba bai fasa ba sai da shekara talatin da wani abu sun yi da ɗan shekara tara sun da ɗan uwansu da tara suka duba cewa yusuf a haɗu ila a jina minna mun gane idan mu ya fi son yusuf wala ne mutum ba mu ne manya mu ne yayye mu muke da yawa amma shi kaɗai abin da son shi saboda uwansa wato jika ce daga cikin jikokin wato harana ita rahila ita ce uwar annabi Yusufa. Ko kuma akwai babban ɗan annabi ta haka mace ce, tana tsanin tun da aka haifi annabi Yusuf, take tsananin kan shi, ta ɗauke shi kamar da shoninta. Wanda sai da aka yi rigima da yawa kafin ma ƙarshe akwai wani wato wata ɗamara da Allah kaɗai san ne a cikinta. Annabi Isa ya gaje ta wajen annabi Ibrahim. Shi kenan sai ya ba ‘ya'yansa sai ce amma sharafi duk ba a cikin ku ne zai rike idan ba ba a cikin ku rike to ta zama yi muku karar ko ka rike ta gaba shi ɗaya ku ce da ba a bambanta ko mace ko namiji to sai aka ba yar annabi ya kuma wannan amala wata gida ce wata Allah kaɗai san ne a cikin ka sai aka yi take ajiyar ita annabi ya kuma nan ya zo ya ce yaron nan in yaye ne an yaye shi in girma ne ya girma ki ba da abuna mu koma gida ta ce wallahi ban gaji da shi ba dan Allah ka mun shi ce a kowanne da ya dage wa dan uwan cewa shi ko ya shi ko an ba shi dan sa idan wanda shi ai ma dana ne ba zan ba ka shi to shi kenan sai ce mata hikimar sun ka mata wannan gidan taso ta ɗaya a cikin rigar annabi yusuf sannan sai ku ruwa cewa ta fata gani sai hankali ta sa akan a nemo wannan gida ƙarshe ta ce to a komin shi kai yusuf yaron nan a gani ana ɗaga rigar annabi yusuf sai ga ta to zama su shari'a su duk wanda ya san wani abu to ya zama na mai kayan in ya gane shi a yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kazalika kidna li yusuf ma kayan da ya kuda a kawo fiye mai shi illa an insha Allah shi na yi su mun irin wannan dabara tuntuni irin wani uban ka samu irin wannan dabara to shi na fi ka koya masa shi ta lokacin da aka ce ya yi da ya yi sana suka ce in ya tsari ba kan tsara da akun lahu min kabu an ce in ya zata shi ba fara wai dan wata dama ya taɓa zata shi yana yaro to ita kuma ta yi dan sauki a nan yasuwa to tun wannan zamani shi da yake hali haka kai ana ɗan dungunan a cikin gida haka kai an fita da shi ciwo haka kai an tabbije shi an jefa shi rijiya a an fito da shi har an je an sai da shi har ya zama bawa har ya zama saurayi har ya zama sai da ya shekara talatin da wani abu sannan ya zama da uban to shi ne ya gama da irin kungiya shi da Allah ya kawo sunan sa kusa da sunan wato annabi ayuba saboda shi ne ɗan jihani da suka shiga ko ya daga baya shi ma ya ɗan ɗanɗana mulki kaɗan to amma ɗan jihani ya fi yawa a rayuwarsa shi ka fata haɗa shi haka nan musa da harun allah ta barka wa ta'ala ya kawo kogi ɗaya kasancewar annabi musa da haruna sun yi zamani ɗaya ne dan wasu kamar yadda annabi ibrahim da lutu suka yi zamani ɗaya fir'auna ya yi mafarki wata wuta ta taso daga baitul madarisi ta ma da yanzu zai yi da cinye kowa ta kone komai amma bani isra'ila ne kawai ba a kona domin lokacin da annabi yusuf ya zo misra shi kadai yawan shi kadai shi ne bani isra'ila a gana shi kadai shi ne dangi annabi ibrahim jinin annabi ibrahim a gana amma da ya aika ya ce babansa a bazo ƙauyen nan a taho annabi yaqubu da ya tashi kowa da mutum saba'in ya zo maza da mata da mutum saba'in ya zo maza da mata amma yadda annabi musa zai fita da bani isra'ila daga misra da tsakanin annabi yusuf da annabi musa da mutum dubu saba'in suka fita da mutum dubu saba'in suka fita a lokacin da annabi musa ya ce a tashi a gudu a bangon isra'ila wannan ganin tun da bani isra'ila ma zuwa kuka yusuf shi yazo kuma ya aika babansa daga sham yace baban ba ya taho yanzu aka zauna to dan zaman da bani isra'ila suka yi kafin zuwan annabi musa sun ya fi sai mutum dubu saba'in to shi fir'auna tun da ya ji labarin cewa wannan wuta sai da bokaye to me ya faru suka ce wani mutum ne bani isra'ila ne yaro da bani isra'ila za ta haifa shi ne karshen mulkin da zai shafe mutar gaba shi da ita da an haka ne kusan daina haihuwa daga yau sai ya doka cewa duk da isra'ila da ya haifi ɗan namiji a kan shi ne firawun ala ya wajen ala ala ha shi ya alimi ka fiye ba'i mutum ne zai ji wa abu na'am ya sa yi nufa'u ya kasaita a duniya ya jin kai ya mai da su bayan duk aikin kasar shi gobe isra'ila ne shi amma kun kirtawa ƙabilar firawuna su ba ruwan su su suke jin gani saboda haka aka dinga kashe yara aka dinga kashe yara malamai sun ce ya kashe jariri dubullai akan kibiyar annabi musa annabi musa ake kibiya aka kashe jariri dubullai duk wani jariran allah zai tara fir'auna su ce wannan mutum na kashe sa jariri daga zuwa an kama hanyanka to allah zai zai tara maka su ce kaba ɗin zai zunsu mai suka yi ma domin allah ya ce ba ma shi duk wanda ya kashe jaririya saboda baya son ya haifi ya mace Allah ya za a zama idan ma gudu su ne da ayin gandun kutulan to kashe dai Allah ya zafar da abin da ya zafar da wani Allah ya tashi rubin abu to gona da ya sani kamar da ba wasu yake cewa ana muzuru ana shawo zakaran da Allah ya ce sai ya yi tara sai ba ya yi ga huzuru yana ta cije shi ga shahu yana ta cije shi amma haka ɗin da kalan wata rajuli a jiya ishara sai haka fir'auna ya zai hidu Allah ce ya kuma san Allah yana sai Allah zai yi abu na ɗaya amma Allah saboda ya sunnanta wa kansa bin abu ku jaridin da kuma ya kima sai da shigan bani Isra'ila suka zanga mutuwa manya suka zanga mutuwa to su ne ɗan dako su ne magina su ne mahaƙa su ne masu goyi-goyi a gida su sai su ta suka ce wa fir'auna wani abu yana fuskantar mutum ne yace bani Isra'ila duk wanda ya hau kashewa muke manyan kuma na mutuwa nan da muka ɗauka kuma wani kuɗin shekaru ba namiji a cikin su sai dai ƴaƴan mu ne za su yi aikin da suke kaga mun jawo kanmu mun bautar da kanmu da kanmu kenan in ba masu zara ne buran cikin ba su ba sai ba wani jita wanda za a yi wannan shekara a haifi maza duk namijin da aka haifa a wannan shekara a iyali ya haihu don mu samu ma'aikata ba su kuma duk namijin da aka haifa ba za a kashe ta bi ta kare bai san a wasu shekara ne za a haifi wannan ba amma saboda jijikan akan da ya samu lebura sai da ke ya haƙura wannan shekara a hannu to a nan da haruna ya girma nan musa da shekara ɗaya shekarar da ba a damuwa an haruna a wannan shekara aka haifi annabi haruna sai da aka shi tangara aka haifi cikin biki da komai aka yi shi na ba wata matsala shekarar da ba a haihuwa sai kuma annabi musa zo wanda ake nema amma saboda Allah kafaitacce ne ya isa aka haifi Musa aka ɗauko shi aka ba Fir'auna ajiya aka ce ya kula da shi ya kiwata shi kuma aka ɗauko uwarta aka zaune da ita cewa za ta canza shi yayar da shi ana biyan ta kuma ana ba ta abinci mai kyau don lozan ke zama mai kyau ɗan ke dinga sha sai da kuma ta ji labarin cewa an tsince ne yayi ne sai da cewa yasta je ki gani ko Musa ne fa kai da kuke yi kuki je ki bi gani fa ba ku da an jin yin wannan shi ne sai da ta gane shi cewa Musa ne amma fa Allah ya jarabe shi da kuka hankalin Fir'auna da Asiya ya tashi ya ci shiru yalla yake duk abin da aka rashi ko wajen su ba aka ce duk masu da an kakkashe musu jarirai za a fito da su ko a samu wanda zai tafi nuna sa kowace aka ba sai ya fata iya kowace aka ba sai ya fata iya to shi ne sai kuma fahimta har abin da kuma al'ahali bakin ya su nuna wanda kuma wanda wuna su wuna ko in kawo wasu a kowace suna ganin wasu shi da ala su je su kawo ana zuwa ana ba Allah wuta sai shi ne sa'a sai ne to shi dawo zan gida ki zo ki zauna nan nan ta ce a a yin shi da ina da ɗan akoyi ina da miji ina da yara ƙanana in na kawo wani mazo su zai sun je a gani in tafi da shi na da da kawo shi kafi kafi ana gani to ku ji kafi da kawo shi to nawa za a biya shi ita abin da aka bani na karba shi da su zama Allah tabaraka wa ta'ala ce in na razu ilayki kar ki ji komai za mu dawo miki da shi sai da shi an dawo da shi har da kuɗi ba a nan wuta har ya kai shekara talatin kayan sarauta yake saka sai sarki ne hawa yake kindin tsebe ana gudu a gari ana a gafara a gafara a gafan sarki na har yana kai shekara talatin sarauta yake shi ne san talauci ba bai san wahala ba amma da magana ta zo cewa an lafta kuma kamar ruwa sai da aka dole gidan ne yake ne za a yi gidan gida saboda aiki ya mutu nan wuta ya kashe da kirke saboda ya taimaki banu isra'ila idan banu isra'ila ya je jaji ya yi itace ya je zai kai gidansa a kona sai da kirke kai gidan na lafiya wannan sai kuma gidan ya yi ɗan ya ce na ruwa na ka zai gidana da mutum ya kai gidansa sai dai kuma cikin duhu mutum mutum ya sake rikin zuwa ya abinci a gidansa sai yana da wuta wuta yana yawo zuwa da wani da kusa ya kada babu isa da sai dai zan kai da kai sai da ne ne ita zai ne kuma gashi ya ce in kai da kai kyale masa ya tafiya sai gida ta ta baki za ka yi na ruwan ka ka daina sa mana baki ku kai ni za ka wuce kuma ina ɗaukar gida na ɗaukar da sai nan shi sai ya haɗu da mutum annabi ya da yanzu bai kisan kai ba daga duka ya mutu yake Allah na tuba yake na ya tuba yake nan eh sai dai gaban mutum gida sai dai ga kuma sai dai ga sai shi wannan mutumin da an fata ce ya kace yake kuma ga wani da kike ya kace ta shi kuma Allah ya saka kawo mu ga sai kai ne yake faruwa sai ai da shi wannan mace da yana son ya gaya wa Musa abin da ke faruwa shi ko da Isra'ila yana son ya gaya musu wasu Allah sai mu za su kai Allah Musa ya ce wa bani Isra'ila to shi mu mana bane faɗa to ga wajen ka Musa ne a mu ga mu ba ruwa na haka ba zai ma ka kashe mutum ta ba da kike wa ya kashe dan sandan nan ba a samu ba sai shi ne a da ba wanda aka kashe kai zai yi shi ya kashe shi in zo da sakarar wajen Isra'ila kawai sai ganin kuma a guje je gaya fir'auna shi fir'auna da amma saboda da cikin ka san da cikin akwai hangen nesa shi fir'auna yana ganin musa fa amma yana kallon yaron nan akwai hadari da shi shi bai fita da kuma amma yana kallon sa kullum a gida amma duk bai fita da kuma ba ran nan kwanan zuwa nan cewa ashe wanda aka yi zirin nan yake aha yake to yau fitar da ta yake ku je ku kawo mun shi ko da zai ko ba التي فخرج منها خائفا يترقب قال رب اجعلني لقوم الظالمين kai aminu shi a fada sun ruhu shi shi to sarki ya ba da oda a kanka saboda haka fakuru ilmi na kamar na kamar da nan to zan ko Allah Musa daga nan ya fara sarka na duniya da wato da Allah Musa kwana bakwai bai ciwo bai sha ba bai ciwo bai sha ba za ku in zai ne an ajiye tufa da lemo da ayyabo ana sharewa ana fanka ana fifita shi ba zai ta abinci amma yanzu ya shiga hanyar daji da ba jajar da zai hau ba kuma shayar daji ba daji yana kadar ta abin shi a kanin shi shi muhammadu yana saboda gudu da ya je madina in ya ɗaga mawafinsa haka sai da ke mai ƙasar haka ƙararsa saboda sai dai dan zaki gani a hanya shi kuma ba zama ba huta saboda ka abin shi a tare da sai gudu ba dare ba rana shi ba kamar Isra'ila bane yana kwanta ya huta shi kan dai da rana gudu ne saboda in an ce Fir'auna ya fi kowa sanin waye Fir'auna don ya ga abin da ake a gida ya ga irin mulki da ake a gida yanzu zo Allah shi'aru Allah ya taimake shi zauna nan ya shekara goma ya cika shekara arba'in kenan domin an ce zai yi sadakin aure ciwon shekara takwas sai ya shekara takwas yana ciwo da ciwon sadaki in ya cika ma suka kai zai ba aka cikin zuwa ya mutu a ta na kudi ake yi goma ku ya ce a ai da goma ai man ajilai ne kamar yadda bala'u da yana alai ya ce ai duk goma ne ko kuma su ne duk yadda aka ce yi zama jin komai duk zai to sai da ya shekara goma sannan Allah ta baraka wata ala ya aiko shi Allah ta baraka wata ala ya aiko annabi Musa wanda shi ne kadarku ma'ana gada daga annabi Ibrahim kamar yadda muka ɗauko zuwa annabi Musa ba inda waɗancan annabawan da na faɗa Ishaqa, Yaquba, Shu'aibu, Ayyuba, Musa duk da aka yi to shi annabi Musa daga kan shi kuma wani shafi kawo sake buɗewa na annabta da manzanci da kuma sabon littafi domin da kan shi waɗannan littafan suka fara sauka a taura sannan zabura sannan linjila sannan alƙur'ani annan musa allah tabaraka wa ta'ala ya je wa mashi alƙur'ani ta yadda ya mai da shi abokin zancensa saboda ya yi gudunmaya da bani isra'ila ya taɓa bani isra'ila sun gaba tsakanka sun gaba cin jiki yana kiran su cewa كتير نعمة الله يمكن جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. سنتين أخرج دوم أجدادها أبني إسرائيل في النبي جوما. ‘Ya'yan mutum sai kowanne kan sai yake magana da Allah ba ya bukatar wani ya Kuma duk inda aka yi sarauta a duniya su bani Isra'ila ne ke yanka. Duk inda aka yi sarauta a duniya bani Isra'ila suke yanka. shi yasa ta kaddama ta yawa tsakanin su karshe suka yanke hukunci cewa na hannu abu na lillahi wa ahibba'u mu ɗayan Allah ne mu Allah yake so mu abin da suka ga dama ƙarya yaudara cin amana zina shan giya duk wannan mummunan ɗabi'a da ka sani to haramun ce a wajen da yahudi amma da sharaɗin a kan kansa ko ɗan uwansa da yahudi ba zai taɓa yi wa ɗan uwansa ƙarya ba da yahudi ba zai taɓa yi wa ɗan uwansa yaudara ba da yahudi ba zai taɓa shiga ɗan uwansa ba amma duk abin da ba na da yahudi ba ne to zuciyar da yahudi ce su kawai don ya kashe wanda ba yahudi ba kawai don ya kashe zuciyar da ba ta yahudi ba komai don ya yi da ruwan da ba yahudi ba komai don ya kama wata mace ya yi da ruwan da ba yahudi ba ce ba komai ya rabu da annan kayan da ta alina sirrin yi da sabi suka ce wasu wanda ba yahudi ba abin da muke masa daidai ne dawon haki a kan domin su abin suka ɗauka duniya mutum ne da banu isra'ila da sauran to duk wanda ba bani Isra'ila ba Allah ya yi shi ne don yau bani Isra'ila shi gaba ta saboda haka in kamar da shi dukiya ba in hali ya yi a kwata sai a kwata in hali ya yi a ce kawo ka kawo in hali ya yi a ba dabara a karfe yin da wannan zai yi haka ba da yahudi ya tsara rayuwar duniya wanda in ka ake yahudi shi ana nufin bani Isra'ila shi ga shi Allah tabaraka wa ta'ala ya hana yakin bani isra'ila saboda annabawan da suke domin su ne annaba sai annaba duk waɗanda da kaji an faɗa tun daga dawud da suleiman din da ayyuba da yusuf da musa da haruna da zakariya da yahaya da isa da ilyas duk ya kuja su bani isra'ila dukkan su bani isra'ila Allah ya ji wa masu da wannan amma duk da haka suka bujure wa neman Allah tabaraka wa ta'ala shi sa kullum Allah ya lakana mana mu yi ta'awili kan mu zama ilimi kullum a sallah sai mun ce اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم يتي غير المغضوب عليهم يهوداش ولا الضالين كيرتو شي كده sai mu zama irin su Allah sai ya lalata mana wannan kullum a kallolin mu mu dinga tiyastawa muna roƙon Allah tsari daga wa'annan ayyuka Allah tabaraka wa ta'ala ya taɓa addu'ar annabi Musa da Haruna akan halaka Fir'auna bayan ya gaba kasaita Allah ta baraka wa ta'ala rana ɗaya ya halakar da shi har wasu ke mutu ce an yabar ana ma ya halaka Allah ya ce a to bari ku gani ya burko shi waje a yawan da jika mai rikar da kuma man karfa ka a domin da ba a fito da fir'aun da wani sha zai ya bulle a waje ko ba shi aka dawo amma sai ga shi tun a wajen ruwa ya mutu Allah ya halakar da shi saboda mujiza ta annabi Musa alaihi salam wanda sai ne daga cikin ulul azumi min rusul sauran nan zai da matakin na ta samu shi ne annaba banu isra'ila wanda in kwana da kwanaki muka yi ba za mu yi tantance su kowane annabi shi kaɗai ma an ce za a yi labarin sa to labarin sa ya isa zaman da za mu yi gaba shi ba amma waɗannan su ne banu isra'ila ba kuma su ke nan ba daga kan annabi musamman an ci gaba Allah ya ƙare annabta a banu isra'ila daga kan annabi Isa daga kanku ne kuma shi ke annaba ta ƙari tattaka da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wanda shi ba ruwansa da wani isra'ila da ya haka na saba da kuma inda daga kakar su ba annabi ibrahim shi na saba ta fara ne daga annabi isma'ila wanda insha Allah na cikin gaba duk da mu ji yanda magana ta fara da kan annabi isma'ila da larabawan da kabilar su da duk abubuwan da ya shafi insha Allah yanzu kuma za mu kasan ma tsarin annabi kai insha Allah Allah ya samu dace Allah ya ba mu dace a cikin duka abin da muka faɗa wanda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure shi ko Allah ya mana afuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa
وعلى آله وقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya kawo mana lafiya Allah ya kiyaye mana shi ya gyara kwanan mu ko mu ci amfana da gare shi da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam la, la, la,